أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا بير قوة من الفرما رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya zo sha hudu ga watan takwas dubu biyu da goma sha biyu za mu tashi cikin sura ta hamsin da takwas suratul mujadala ko suratul mujadila mujadila ismu fa'il mujadala ko masdar من جادل يجادل مجادلة وجدالا تو المجادلة اسم فاعل المجادلة شنو يكون مصدر نا جدال تو wannan sura an yi ittifaki cewa a madina aka saukar da ita ayoyinta ashirin da biyu kalmominta ɗari hudu da saba'in da uku haruffanta dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da biyu kamar da suna tafsirin ƙur'ani lil ƙur'an wani abu mamaki da wannan sura ta bambanta da shi da sauran surori shine kowace ayata akwai ismul jalala a ciki duk ayoyin nan nata ashirin da hudu akwai ismul jalala kowace aya ta kaɗai ta cikin alƙur'ani sura da take da wannan mazaya din abinda wannan sura take koyarwa mawdu'a hadhihi sura ka galibu suwar almadaniya kamar yadda sauran surorin madina suke ita ma wannan sura haka take bayanul ahkam tashri'iyya tana bayani akan kunce-kunce na shari'a وقد تضمنت حكم الزهار وكفارته sannan ta yi bayani akan hukuncin zihari da kuma kafarar wanda ya wa matarsa zihari sannan ta magana kan hukumar tanaji hukuncin mitin da ganawa da sirri da wane yake da wane sannan ta magana kan adabul majlis ladabin zama da yadda ya kamata majalisa ta kasance ta kirki sannan ta magana kan taqdimus sadaqa fi bada'il amri duk wanda zai gana da annabi a farkon lamari sai ya fara bayar da sadaka sannan ta magana kan hukumul munafiqina wa jaza'uhum wa takzibuhum ta magana hukuncin munafikai da sakamakon munafikai da kuma ƙaryatawar da suka yi ko ƙaryarsu sannan ta magana kan muwaddatu ada'illahi wa muwalatihim idan mutum yana da ƴan uwa ko dangi wanda ba sa ƙaunar Allah da manzonsa ya ya kamata ya zauna da su ta ɓangaren soyayya da ta ɓangaren mu'amala kamar da ya cin a tafsirin munir fil aqidati والشريعة والمنهج جزئين عشرين تقص شافين ترى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله الله سميع بصير Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan sura da harafin ƙad harfi ta haƙiƙin. Mun ce ƙad takan zo kashi biyar a harshen larabci, takan zo harfi ta haƙiƙin ko harfi takfirin ko harfi ta ƙalilin ko harfi ta haƙƙo ko kuma a harfin ta haƙiƙ. Takan zo ko tawakkuli abinda ake jin zai faru. duk wannan kad takan zo da waɗannan ma'anoni da aka lissafa to sai Allah ta'ala ce kad sami Allahu tabbas Allah ya ji kamar yadda mai sallah yake cewa sami Allahu liman hamida kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji fadar matan nan da take jayayya da kai dangane ga al'amarin mijinta watashtaki kuma tana kai ƙara ilallahi zuwa ga Allah ta'ala wallahu yasma'u Allah yana jin tahawura kuma tattaunawa ku tsakaninka da wannan mata inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata sami'un mai ji ne as-sam'u sifarsa ce basirun mai gani ne kuma yabsuru khalqahu da haka wannan aya ta sauka akan wata mata da ake kiranta khawlatu bintu sa'alaba bin malik dangane da mijinta wanda ake kira ausu bin malik ausu bin samit ausu bin samit dan uwan sa'adu bin samit sa'adu bin ubada wannan bawan Allah dattijo ne to sai zama wannan mata tasa a zamanin jahiliya akan yi wata al'ada sai mutum ya ce wa matarsa an ka zahar ummi gadon baya yake kamar na baba ta yake don ka faɗi wannan a zamanin jahiliya tunda an samu mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi da wajahu shabahi to sai ya zama wannan mata ba za ka ƙara kusantar ta ba har abada ko aƙalla takadir a ɗauke shi a matsayin ka sake ta abinda ake yi kenan a zamanin jahiliya in mutum ya ce wa matarsa haka don matarka mushabba din ita matarka ai halacce babarka haram ce to in ka ce gadon bayan matarka ya kama da na babarka ka ka kwatanta halal da haram to kasance ka kamanta matarka da babarka kuma babarka haramun ce matarka halacce wannan yasa dole ka ƙaurace wa ita wannan matar taka har sai ka janye wannan maganar tukunna kuma da a zamanin jahiliya in kai haka ma matar ta saku ko ta haranta a gare ka har abada to wannan dattijo ausu bin samit sai gaya wa matarsa jayayya ya faru tsakaninsu kamar da ibn kasir ya kawo sai ya ji haushin ta mayan masa da magana sai ya ce mata an ci alayya ka zahar ummi ke dinnan a gare ni kamar bayan babata sai kuma ya fita ya je zauna a majalisar saduwa ɗan lokaci sai ya shigo gida sai kuma ya nemi su sadu da ita ta ce a ka manta abin da ka faɗa ɗazu ai wanda ya gaya matarsa wannan a zamanin jahiliya sun rabu kenan har abada saboda haka ba zan yadda ba sai ya kama ta da kokawa ta ce to yake tsoho ne ni kuma da ɗan kwali na ta ce na gefar da shi na tunkuɗe shi ya faɗi ta ce na shiga makota baya kunge min zani da kaya na shiga makota na ari mayafi na sa na taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na zo na bashi labari na ce mijina ya tsufa da ka halinsa bai da kyau kullum muna cikin rigima da fada gashi mun samu ƴaƴa da haihuwa to shine yanzu yace min a gari a gare shi kamar gadon bayan babarsa ne wanda kuma a zamanin jahiliya wanda ya wannan lalle wannan mata sun rabu kenan kace to ni ko ba na son rabuwa da shi saboda na farko gashi tsoho sannan ga ƴaƴa a tsakanin mu idan na fita na bar masa ƴaƴan ba zai iya rike su ba za su je yunwa idan na bar masa za su tozarta idan kuma na tafi da su za su je yunwa ni ba zan iya ci da su ba shi ko ba zai iya rike su ba kuma dama haka ne aka samu rabuwa tsakanin mace da da ƴaƴa da miji abin da ke faruwa kenan har abada idan mace ta bar ‘ya'yanta a gidan mijin su tozarta idan ta tafi da su kuma su je yunwa domin uban ba dole ne dinga kai musu abinci da sutura da magani da komai tana gidan wani ba ko ba dole bane ita kuma in ta bar su a ci gaba da kula da su kamar mahaifiyarsu tana nan ba sai da haka sai a rabawa yara hankali saboda babarsu ba ta tare da babansu shi yasa in dai mutum ya haifi 'ya'ya tare da mace to ya ta haƙuri da ita saboda a dinga duba maslahar yaran da maslahar 'ya'yan da ke tsakaninku to an ka kore ta to ya za ka yi da 'ya'yan su je can gidan su tarar da wani da babarsu su zo nan gidan su tarar da wata da babansu ba za su ɗauki abo- watar da ka aura a matsayin babarsu ba can kuma shi ko ba za ta ɗauki 'ya'yan da bata haifa ba a matsayin babarsu ba so da aka sai yara su zama masu gida biyu ƙarshe in ba sa'a aka ci ba Allah ya bada kariya sai ka ga yaran sun lalace sun tozarta to shi yasa ake so mu ce zo mai dogon tunani mai dogon lissafi kace to ya rasulullah kaga tsoho ne kuma abin da ake a zamanin jahiliya idan mutum yayi wa matarsa zihari sun rabu to ni ko ba na son rabuwa da shi in na rabu da shi ga 'ya'ya tsakaninmu in na bar 'ya'yan a gidansa su ta jin yunwa ba mai kula da su eh, su sha wahala kai in na taho da su gidana kuma su ji yunwa dan ba zai iya ba su abinci ba to shine take ta jayayya shi kuma annabi ya san sallallahu alaihi wasallama a zamanin jahiliya duk wanda ya gaya matarsa wannan sai ya ga sun rabu gashi kuma a musulunci ba a zo da wani sabon hukunci da ya soke wancan na zamanin jahiliyan wanda za a yi aiki da shi ba to yake ga mata shi iya saninsa wanda ya haka sai rabu da matar tace a dai duba lamari na ya rasulullah a fa duba lamari na shine wannan tahawura kuma din shi yana cewa eh tana cewa a'a yana cewa a'a tana cewa eh shine na Aisha take cewa tsarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya mamaye dukkan ji tace wallahi lokacin da take kan dokin kofa take wa annabi bayani ni kaina da nake ciki ba na jiyo mai take cewa in ji wani ban ji wani ba amma Allah subhanahu wata'ala ya jiyo mun faɗi sarai samawat har ya jiyo ya saukar da hukunci shi yasa idan ta zo lokacin gwamnatin sayyidina Umar idan ta zo ta ce a amirul mu'minin zan ganka sai ce gani nan sai ta so su koma gefe tai ta bayani tai ta bayani shine wani bako ya zo ce wani wasu tsohuwa ce take bata amirul mu'minin lokaci shine sai na Umar ce kai ka san matan nan yace a ita ce wacce Allah ya saurare ta har ya saukar da sura saboda ita ni waye amirul mu'minin ba zan tsaya in saurare ta ba yace wallahi da za ta ta ga mu bukata ta haddare ba zan nuna kosawa ta ko gajiya ta ba wanda Allah ya saurare ta kai ka ce za ka saurare ta ba wallahi yasma'u tahawurakuma kun ga kare mutuncin mata da kare girman mata da kare kiman mata da kare martaban mata da ɗaukaka matsayin mata ga mace ta shiga larura ta zo tana wa annabi bayani sallallahu alaihi wasallama nan da nan Allah ya saukar da sura ya ce ya ji abin da ke damunta kuma za a warware mata matsalar ta yanzu yanzu Suraka da wannan sura ta sauka sai annabi ya ce to yanzu ta ce kawai sai naga irin abin nan alamar ruwa- zuwan wahayi ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallama ana gama masa wahayi wata za ta shiga addinin musulunci kin zo kan gaba dama ana maganar wata baiwa Allah kina so za ki shiga addinin musulunci kina so za ki musulunta da amincewarki ne ko wani ya takura ki to zan gaya miki kalmar shahada wacce amincewa da ita ke sa mutum ya zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah واشهد ان محمدا ان محمدا رسول الله abinda kika ce wanda kuka kudure cewa na yadda na aminta na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kin yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne to kasancewa kin yadda da wannan shine musulunci da ke da mu yanzu duka mun zama ɗaya al-islam ya jibu ma qablahu ne sunanki menene salomu salomiya ok salomi sunanki salomi to kin ga sunan ma da kyar aka gano shi da haka salomi ba za a ci gaba da kiranki salomi ba tunda yanzu kin yi kalmar shahada ko don ki saje da mu cikin sunayen da kike ji musulmi suna amfani da shi wani suna ya ƙayatar da ke wanda kike so a sa miki Allah amma fa wannan kin iya zaɓe ta ce abinda take so a sa mata suna ummu salama ummu salama ta wato ita ce matar da ta fara yin hijira da kafarta kilomita 440 a ƙasa da addinin musulunci ita da mijinta sun je habasha sun zo afirka ita da mijinta kuma ta tafi madina da kafarta ta taka ta tafi madina ta bi mijin nata bayan an tare ta shekara guda an hana ta tafi mijinta aka ƙwace ɗan salama da ke hannunta mijin nata ya zo ya fita yakin uhud a nan aka ji masa rauni ta zo tana jinyarsa annabi ya zo duba shi ya ga halin da ke ciki a nan ya rasu bayan ya rasu mijin nata ke ce mata duk wacce bala'i ya same ta tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadha wa khalifni khairan minha Allah zai musanya mata abin da yafi abin da ta rasa tace to ni mun zauna zaman lafiya zaman tauhidi zaman soyayya zaman mutunci zaman girmamawa da mijina gashi ya rasu yanzu anya ko zan samu kamar mijina tace to amma Allah falalarsa da faɗi take sai ta karanta wannan addu'a da ta gama ta kaba ta wata hudu da kwana goma tana zaune tana jima tana je mai fata kawai sai ga haɗu bini abi balta'ata annabi ya aiko shi ya ce a gaya wa ummu salama yana son ta zai aure ta ta ce ya rasulallah ina da matsaloli gashi na yi shekaru gashi ina da 'ya'ya gashi ina da kishi mai tsanani to kaga wannan duk larura ce mace mai ƴaƴa mace mai shekaru mace mai kishi ai sai dai a kai kasuwa ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun naki ni ma ina da su ƴaƴan zan rike su fiye da baban su kuma zan miki addu'a Allah ya sassauta miki kishin naki ita ce mace ta biyu a duniya bayan nana Aisha wacce ta fi kowace mace yawan hadisi ta rawaito hadisi 378 so da haka Allah ya miki albarka ya baki albarkacin mai suna Ummu Salama to kin ji kin kin dauko malama kin dauko mai karatu kin dauko mai ilimi kin ga wajibi kenan ki tashi da neman ilimi da karatu ke ma ki zama malama Ummu Salama da haka Allah ya miki albarka ya tabbace da ke a musulunci daga wani wanki kika fito ina wace bagadaza unguwa ce a nan a nan aka haife ki ke yan nan ce to iyayenki fa suna wani addini iyayenki to ke kuma kin shiga addinin musulunci yanzu to Allah ya tabbatar da ke a musulunci ga yan kwamitin mu nan insha Allah za su gaya miki abubuwan da ya kamata mutum in ya shigo musulunci ya sani kuma akwai makaranta da za ki dinga halarta har tsawon watanni domin a fahimtar da ke a ilmantar da ke a karantar da ke addinin musulunci kina yin karatu a ina ina kika gama to kin gama secondary sai jami'a yanzu ko okay kin health technology to shikenan Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci yan kwamiti ga aikin ku nan a nuna ummu salama il a bata ilimin addinin musulunci ta hada da na zamanin ta ta zama babban malama to wannan shine abin da ya faru ga wannan baiwa Allah wato na saukar wannan sura to akwai ta kissan ma da ibnu kasir ya kawo ta wani bawan Allah wanda ya ce shi kuma mutum ne mai tsananin jima'i da saduwa da matarsa sai ga in ramadana ya zo ba zai iya haƙuri ba ko da rana ko da daddaren ma zai iya afka a matarsa kuma da daddaren zai iya zarcewa har alfijir ya keto bai rabu da ita ba da haka da ramadana ya zo sai alkawari cewa tun da ramadana ya kama sai zai samu matarsa ya ce ke gadon bayan ki kamar na baba ta har sai ramadana ya wuce wai yayi haka ne yayi haka ne don ya zama ma yanzu haramun ci a gare shi zuwa lokacin wucewar ramadana ta ina ai da ramadana ne ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya ina da abin ya ciyo shi dole ya zo ya zo ya sadu da ita sai ya zo ya samu kabilar sai ya ce musu to na fai taɓar gaza suka ce mai kai ce na ce wa matata gadon bayanki kamar na babata har sai ramadana ya wuce to kuma na kasa haƙuri ramadanan ya wuce na je mata ku zo ku raka ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a samo min mafita suka ce wa mu raka ka a saukar da aya tsire mana tare ka ce ba inda za mu wallahi kai kai taɓar gazarka kai kaɗai za ka ba abin da zai kai mu ina ka da ya ga ba mafita sai ya kama hanya idan ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah ka ji abin da ya faru wallahi dan in kauce ma wannan to amma kuma abin ya gagara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka yanta baiwa ita ai baiwa ta kwaya daya wallahi ba zan iya yanta ta bayar rasulullah ije to kai azumi 60 ije to wanda ya kasa wannan adadin yaushe zai biyu 60 ije to ka ciyar da miskini guda 60 yace ai abin da zan ci ni kaina yanzu ba isa kai ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani guri yace to ka je gurin wani ka ce ya baka adadin abin da zai isa ka ciyar da miskini 60 kuma ya kara ma in ka je ka ciyar da miskini 60 din rago kuma kai amfani da shi wajen kula da iyalinka to shi ma wannan shi ma din abin da ta faru gare shi shi ma da wannan aya ta sauka manzo Allah ya ce to ke ga mafita ke da mijinki saboda haka yanzu zai je yanta baiwa tace ba shi da baiwa zai azumi 60 tace shi ne kasa wannan to ciyarwa fa tace ya rasulullah ni zan taimake shi da kuɗi na wajen ciyarwa annabi ya ce to kin kyauta kuwa saura ka ya karɓi kayan abinci ya ba ta yace ta je ta hada da natan ta ba mijin ya ciyar da miskini 60 kafin su koma mu'amala ta aure to wannan shi ake kira zihari zihari an ciro shi ne daga zahara yazharu ana cewa zaharu zahiru muzaharatan wa ziharan asalin zaharu dama gadon baya kenan kishiyarsa shine ciki ko az-zaharu min kulli shay'in khilaful batni sabanin ciki shine zahara a fassarar malamai an yi shabbiha imra'atahu aw udwan minha biman taharimu alaihi mutum ya kamanta gadon bayan wato abuna matarsa da wata mata da ta haramta a gare shi ya aure ta ko da waɗannan hurumar alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti duk ɗaya daga cikin bakon nan in kace anta alayya ka zaharu ukhti ko ka zahari ummi ko ka zahari binti ko ka zahari khalati ko ka zahari ammati duk hukuncin su ɗaya ne so da haka har ma waɗanda suke surukanka ko da baban matar ce kace an ta alayya ka zahar ummiki ai babar ta ta ma haramun ne tunda ka tare da ita ka aure ta to wannan duk ta bargaza ce wacce malamai suka hukunci to me hukuncin shi zahari hukuncin zahari yin sa haramun ne tunda Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alƙauli wa zuwa zahari baya tabbata sai da rukunansa guda hudu na farko almuzahiru na yin zahari din shine mijin sannan almuzahiru minha ita ce matar tasa wacce zai mata zahari sannan na uku almuzahiru bihi wanda za a yi zaharin da shi a kamanta da shi din shine wato wacce ta haramta din ya aure ta sannan kuma rukuni na hudu sifar sifar zihar sigar ziharin mutum ya zo da sigar yanzu mutum ya ce mace anti alayya ka zahar ummi haka yana nufin fit tahrim kenan shine waje hashabahi an samu mushabba ilimin balaga shine anti alayya ka an samu kafin tashbihi zahar ummi shine mushabbahun bihi sannan kuma waje hashabahi shine fit tahrim abadi yadda waccan ta haramta a gare ni har abada ke ma kin haramta a gare ni har abada saboda haka wannan Allah ya kira shi munkarin min alqawli wa zura to ya za ka yi ba za ka je wa matar taka ku ci gaba da mu'amala ta aure ba har sai ka yi kafara nan da Allah ya faɗa tukunna to wannan shine wato rukuni na hudu sigan zihari din akwai sarihi akwai kinaya akwai kinaya wadan a mazhabar mutamalik sun ce ko ta kai kunnen ki ya kama da kunnen baba ta ka shigo ciki suka ce ko ta kai farcen ki ya kama da farcen baba ta sun ce duk wani abu da za a taba a jikin mace idan ka siffanta shi sai dai ta kai kumbar farce ce yayi kama da kumbar farcen babata wanda ake yankewa din suka ce to ba komai tunda wani yanke shi ake a jefar amma duk wani abu gashi jiki fuska ido kunne hanci baya ba sai ba sun ce an faɗi baya ne saboda shi aka fi a kansa amma duk wani ido duk wata gaba kai ko ciki ne kace cikin ki kamar kaza to wannan abin ka kamanta halal da haram kamanta halal da haram kuma haramun ne ka ba haram a matsayinsa na haram ka ba halal a matsayinsa na halal shi yasa Allah ya ce munkaran min alqawli wa zura sannan mutum yakan iya yin sa da sharadi akwai wanda zai ce idan na kare miki magana an ci alayya ka zahar ummi idan na ƙara miki magana to gadon bayanki ya zama kamar na babata to da yayi magana kuma hukuncin ya hau wannan shi ma yana nan sannan akwai kuma wanda zai ce an ci alayya ka zahar ummi abadan kaga wannan yana so ya haramta zama da ita kenan har abada tunda ya ce abadan ko ila a nihayat shahr zuwa ƙarshen watan nan an ci alayya ka zahar ummi kaga kenan ba saduwa kenan har zuwa ƙarshen watan to za ka ana samun sa muwaqqatan ana samun sa to yadda zihari yake karewa idan mutum yawa matarsa zihari ziharin zai kare ne da dalilai guda uku in ma dai yayi kafaran nan da Allah ya faɗa wacce za mu karanta yanzu wa in ma muddar da ya faɗa in muwaqqat ne ya ce anta alayya ka zahar ummi fi hadha shahri to in shaharin ya wuce shikenan ko kuma ɗaya daga cikin su ya mutu idan mutum ya mutu ai magana ta kare ko matar ta mutu magana ta kare ko disubin suka mutu magana ta kare da haka zahari yana karewa da ɗayan uku da yin kafara ko da karewan lokaci in mai lokaci ne ko kuma da mutuwar ɗaya ko su biyun da baki ɗaya to wannan shine a takaice littattafan fiɗi kuma sun faɗaɗa bayani game da shi ma'anan zahari da kashe-kashensa sai a koma can dan ƙarin bayani na'am الذين يظاهرون منكم من نسائهم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
Allah ta'ala ce allazina yuzahiruna waɗanda suke wa matansu zihari minkum daga cikin ku min nisa'ihim daga matansu mutum ya kamanta matarsa da babarsa ma hunna ummahatihim lalle matarka ba babarka bace duk wanda ya haka yayi tabargaza in ummahatuhum iyayensu ba su zamo da mata illa la'i waladunahum sai waɗanda suka haife ku su ne iyayenku wacce ta haife ka ita ce babarka wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa innahum haqiqa masu yin wannan tabargazar la yaquluna munkaran suna fadar abun ki min alqawli na fada wa zuran da ƙarya ƙarya suka zura wa inna allaha tabbas allah ta'ala la'afuwun mai afuwa ne ga wanda ya tabargaza ya tuba gafurin ko mai karɓar gafara ne ga wanda ya zo yi abin da aka ce na kafara wallazi da yuzahiruna min nisa'ihim waɗanda suke yi wa matansu zihari thumma ya'uduna lima qalu sannan su janye abin da suka faɗa mutum ya faɗa cewa matarsa ta haramta kuma yake so ya koma ya je ya sadu da matarsa fa tahriru raqabatin to sai ya yanta baiwa nan ba a ce mumina ba amma a wajen kisan kai aka ce fa tahriru raqabatin mu'mina da haka imamu shafi yake ganin hamdul mutlaq alal muqayyad yadda can aka ce mumina nan ma a ce mumina din wasu suka ce a'a nan a barta ko kafira ce a yanta ta min qabl an yatamassa kafin su shafi juna ma'ana kafin su sadu da juna sai ya yanta wannan baiwar tukunna sannan yake da damar ya koma kenan mutukar mutum yau matarsa jihari haka za a zauna dindindin ba dama ko taɓa ta yi ba zai mata kis ba ba zai taɓa ta ba ba zai shafe ta ba har sai ya yi kafara in ba ka bayar a zauna haka tunda sun ba ya uduna lima qalu kaga bai janye magana ba kenan in ko ya janye yana son ya koma ya sadu da matarsa to ga abin ga mafita shine siyo baiwa ya yanta ta zalikum tu'azuna bihi wannan shi ake muku wa'azi da shi ake gargadantar ku ake ja muku kunne wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da cikakken sani da abin da kuke aikatawa faman lam yajid kama Allah ya wato Allah ya riga ya san dama cinikin bayi zai kare kowa zai samu yanci a ƙarshen duniya sai ce faman lam yajid wanda bai samu dawar ba ba a sai da bayi fasiyamu shaharaini sai ya azumin wata biyu mutatabi aina a jere ya jera wata biyu yana azumi min qabla an yatamassa kafin su shafi juna ma'ana kafin ya sadu da matarsa faman lam yastati wanda ba zai iya azumi 60 a jere ba fa ita'amu 60 miskinan ya ciyar da talaka guda 60 Allah gatan talaka wato laifi aka wa Allah ce a samu masu jin yunwa mutum 60 ko a bashi filet guda da nama to kaga in kai musu bayani kace wallahi mata ta ne zahari sakamakon haka na ciyar da ku ko 60 tace to alhaji Allah ya kara to in ba hakan ba aka zai iya ciyar da miskini 60 ba wani tun da yake a rayuwarsa bai taba shi da miskini 60 ba sai su addu'a su ce Allah sa alhaji ya saki tabar gaza irin wannan mu ci abinci mu 60 bai da hamu 60 miskina in danye za a ba su kowa sai a ba shi mudu guda in wato mutum daya mutum hudu kwano guda kenan in kuma da fakke ne a dafa a sa nama eh daɗi sosai zalika Allah ya ce wannan bayani da aka yi litu'minu billahi wa rasulihi domin ku imani da Allah in yace ga doka ku bi wa rasulihi idan manzon Allah ya isa muku ku kama wa tilka hududullah wannan bayani da aka yi iyakoki ne na Allah kun ga a wajen wajen fataru raqabatin sai ce min qabl an yatamasa haka a wajen siyamu share mutu tabi aini da yace min qabl an yatamasa amma a wajen fa'ilan fa'ida amu sitina miskina da ce min qabl an yatamasa ba shi sa aka ce waɗannan biyun na farko su Allah ya sa wa sharaɗi su dole sai ka gama su sannan ka je wa matar taka shi ko abincin ko turawa kai in suka ga kafin su fara noma sai kawai ka koma wajen iyalanka ba dai kowa ya sa kwano a gaban sa ba shikenan tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah da dokokinsa yake karantar da ku su walil kafirina azabun alim azaba ta tabbata mai raɗaɗi lil kafirina ga masu kafircewa dokokin Allah نعم
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله lalle waɗanda suke saɓawa Allah da manzansa kubitu an ƙasƙanta su an wulaƙanta su kama kubitan ladina min qablihim kamar yadda aka wulaƙanta aka tozarta waɗanda suka gabace su lokacin da suka saɓawa manzannin da Allah ya tura wa qad anzalna ayatin bayyinatin Allah ce haƙiƙa na saukar da ayoyi bayyanannu waɗanda suke bayani akan Allah ayi kaza a bar kaza walil kafirina azabun muhim azaba ta wulaƙanci ta tabbata lil kafirina ga waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah da ya saukar yau mai ba su kuma ka tuna musu ranar da Allah zai tashe su daga cikin kaburburansu jami'an baki ɗayansu fayunabbi'uhum kuma ya ba su cikakken labari bima aminu da abin da suka aikata a duniya na laifuffuka ko na alheri ahsanullah Allah ya tattala wannan ya kirga shi ya tsare shi ya iyakance shi wa nasuhu amma su sun manta ma sun yi tabargaza wallahu ala kulli shay'in shahid Allah shaida ne akan komai zai yana nan yadda yake ba za a iya canza shi ba alam tara shin baka sani bane tara ana an fassara ta da ta'alam annallaha cewa haƙiƙa Allah ta'ala ya alamu ya san ko yana sanada ma dukkan fis samawati abinda duka yake cikin sammai wa ma fil ardi da abinda duka yake cikin kasai na mutum da na dabbobi da na tsirrai da sauran halittu duk Allah yana sane da su a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كما ينا نأربوتي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ما يكون من نجوى ثلاثة بايا كسن تيوى وسنا غانا واسو أكو إلا هو رابعهم فاتي الله نينه إنسو duk wani mutum da mutane za su yi su uku to Allah ta'ala shine na hudu da saninsa da kuma lurarsa wala khamsatin babu wani mutum da za a yi na mutum biyar illa huwa salisuhum face Allah ne na shida wanda za ku yi abu Allah baya nan ba huwa ma'akum aina ma kuntum inna Allah ma'ana inna ni ma'akum asma'u wa ara wala adna min zalika ko kasa da uku shine biyu ko daya wala akthara ko mafi yawa zuwa dubu ko dari dama mutum ba a sa mutane da yawa inda za a yi sharri illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su ma'iyya amma wacce take nufin wato rububiya to al'ilmu kenan wal inaya aina ma kanu duk inda suka kasance Allah yana tare da su da saninsa da iliminsa thumma yunabbi'uhum sannan Allah ya ba su cikakken labari bima aminu da abin da suka aikata yawmal qiyamati ranan alqiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah yana da cikakken sani akan komai da kowa babu wani abu da ke fita daga cikin sanin Allah ko iliminsa wannan ita ce ake iya ma'iya amma Allah yana tare da kowa da kowa da mai bi da mai sabo akwai ma'iya khassa Allah yana tare da mu'minai wa inna Allah la ma'al mu'minin la ma'al muhsinin wannan saboda haka su kuma ma'iya ce khassa akwai khassatul khassa Allah yana tare da annabawa wannan ko ma'anarta ma'iya ce ta wato kulawa da da bada taimako da kuma bada nasara da kuma bada ɗaukaka da martaba kamar yadda annabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ga masirin Abu Bakar ne bakin cikin ka da mutum bi Allahu salisuhuma iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana to wannan karfafawa ce da kuma taimako da Allah yake bayin sa mu'minai wannan ko ta ilimi ce duk inda kake Allah yana sanar da kai na'am ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا إذا تناجيتم فلا تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan shine abu na biyu da wannan sura take koyarwa duk wani mitin din da za a yi mutukar ba alheri za a kulla ba kada ka ji duk wani taro duk wata kungiya duk wani shirye-shirye duk wani tsare-tsare da ba sharri za a tunkuɗe wa al'umma ko alheri za a jawo musu ba ko tabbatar da alheri ba kada ka je Allah ta'ala ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما babu alheri a mafi yawa mitin da ake da kulle-kulle da ake da zagon ƙasa da makarkashiya a mitin ake kulle komai to Allah ya ce kada ba wani alheri a mitin la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin sai dai mitin din da za a ce a zo a yi sadaka a yi aikin alheri au ma'rufin ko wani abu da zai kawo zaman lafiya da alkhairi da ci gaba au islahin bainan nasi ko jama'a suna rigima suna faɗa a ce a zo a yi sulhu tsakaninsu to wannan kana iya halatta in an gaice ka irin wannan mitin shi yasa Allah ya alamu ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah allamul ghuyub shin ba sani bane Allah ta'ala yana jin wato yana sane da duk wani mitin da suke yi da abin da suke a fili da wanda suke a boye kuma Allah masanin abin da ke face ne to shine Allah anan ya fara jan kunne da irin mitin din da ake na sharri yace alam tara ila alladhina nuhu anin najwa shin baka gani ba zuwa ga waɗanda aka ja kunnan su ga barin yin wani mutum wanda a cikin sa akwai cutar da muminai da musulunci thumma yauduna sannan su koma limanuhu anhu zuwa ga abin da aka hana su wa yatanajawna suna ganawa suna yin mutum bil ismi wajen kulla saban Allah wal udwani da zalunci akan bayan Allah wa ma'asiyatir rasul da sabawa manzon Allah wa idza ja'uka idan sun zo gurinka hayyauka sai su gaishe ka bima lam yuhayyika bihi Allah da abinda Allah bai gaishe ka da shi ba yahudawan sun zo da su salamu alaikum kun ga da ku gane cewa samu alaikum da kun salamu alaikum sai su ce samu alaikum samu kuma halaka ko mutuwa ko wani bala'i ya afka muku to shine wata ran sun zo sai suka ce annabi salamu alaikum sai annabi ce wa alaikum ashe rana Aisha ta yi tace alaikum la'natullahi ikwanu qiradatu wal khanazir wa kaza wa kaza sai annabi ya ce yace ba hankali Aisha ba hankali ki nutsu tace baka ji abin da suka faɗa ma ba za mu bari a taba ka ne muna nan kun ji Aisha fa yadda take kare annabi za mu bari a taba ka muna nan sai sa da tsitsire musu albarka yace ai na mayar musu biki ji na ce wa alaikum ba ai ba tare wa alaikum assalam ba wa alaikum Allah ya mayar da abin kanku yace mun kuma musu addu'a za a karba su sun mana ba za a karba ba to da su ba akan daidai suke ba to sai kawai in mutum ce salamu alaikum sai ce ka ce wa alaikum in yace assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam in ka ji ko samu yace to ka ce wa alaikum kanka ta ta koma to shine abin da suke yi Allah ta'ala yace suna maka gaisuwa ba irin wacce Allah ya maka ba wa yaquluna suna faɗa fi anfusihim a cikin kirazansu laula yu'azzibuna Allahu bima naqul dan me Allah ba zai mana azaba ba da abin da muke faɗa da a ce annabin Allah ne ai Allah ya san a zuciyar mu zagin sa muke me yasa bai tare masa ba shine Allah ya tona haka zuciyar Allah ya fito da abin da ke cike ce sun ce a zuciyar su kaza kai ba Allah ba zai shiga zuciyarka har ya ga abin da kace yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allahu bima naqul suna faɗa kaga da da sai su musulunta tunda an ga abin da ke cikin zuciyarka ka san dai annabi ba shi yake gano zuciyar ba Allah ne ya bayyana ne yace sun ce a zuciyarsu kaza kuma sun san sun ce din laula yu'azibuna Allah bima naqul dan ne Allah ba zai mana azaba ba gashi muna dora mu ce salamu alaikum ko ba ba ai mana komai ba hasbuhum jahannama Allah ya ce su jira jahannama na jiran su jahannama ta ishe su yaslawna ha za su shiga ciki su kone kurmus fa bi'sal masir Allah ta'ala ya ce al masir makoma wato tamu nana a ce mutum ya shiga jahannama ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idza tanajaytum in za ku mitin ko za ku gana fala tatanajo bil ismi wal udwani Allah ya ce kada ku dinga ganawa da sabo da kuma zalunci kamar yadda yahudu da munafikai suke yi wa ma'asiyatir rasul da kuma sabawa annabi duk mitin din da za ya zama alheri ne wa tanajo ku gana ku yi mitin ku kafa kungiyoyi amma bil birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wattaqawa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan shine yake sa a kafa kungiya in za a yi aikin nagarta kuma za a ji tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi ilayhi tusharuna wanda ake tattaro ku gabaki ɗaya a maida ku gare shi ya muku hisabi innaman najwa lalle duk wani mitin da za a kulla sharri min ash-shaytan daga shaytan ne duk wani mitin din da za a kulla sharri to daga shaytan ne liyahzuna alladhina amanu dan ya ɓata ran waɗanda suka yi imani walaysa bidarrihim shay'an amma ba zai cutar da su da komai ba illa bi idnillah sai da izinin Allah an ce munafikai sai su zo su bi sai suna mutum sai a dinga nuna musulmi kaga dole ku tsargo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuna zaune ku uku kada bi su tashi suna mutum banda ɗayan kare ka ce ma haɗa wani guri amma ce da Allah tsaya zan zan gan shi wannan rashin kunya ce an daina a musulunci in kuka koma gefe kuna ana wuce in ana kallon sa ana daya shi dole ka tsargu ko ne imaninka mutane biyu sun koma da kuna tare ko uku an ware ka kai kadai ai an sa maka ma damuwa me ake so ba za ka ji ba kai ma aboki ne tare da kai ake tafiya kuma ana kallon ka shi yasa la yahzuna allazina amanu ka gani wannan dan ka bata ran mu'mini ne وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يقول للي مؤمنين ga Allah kadai suke dogara ba abin da zai cuce su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutane biyu su gana ba tare da na uku ba na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya shiga ɓangare na uku na wannan sura shine bayani akan ladabin zama da majalisi wajen karatu an zo a buɗa masa tunda ya saba zama a nan ya zauna kai kuma kada wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada wani ya tashi wani daga gurin sa ya zauna sura kan ka zo guri kaga an buɗa ma zauna in ba buɗa ma ba ko ba baya ka zauna sura ka wata rana mutane uku sun zo daya sai ya samu guri ya zauna an buɗa masa ɗayan kuma ya koma baya zauna ɗayan sai ya tafiyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wato Allah ya karrama shi an bashi karamci wancan ya samu kaza wancan girman kai ya sa ya juya shi akwai gurin da yake so ya zauna tunda bai samu gurin ba yau ba zai ma ji tafsirin ba ko da haka shi ne juya ya tafiyar sa to ko ina ka samu an guri ya cika ka zauna kawai ba dai kunne bane kana jiwa shi kenan kuma yake nuna alaman tawadu'u wato shi sa Allah ta'ala ya faɗi adabul majalis ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya man amantum billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula idza qila lakum tafassahu fil majalisi idan aka ce a buɗa a yalwata a ɗan ɗan matsa min Allah ya ce fassahu ku yalwata ku buɗa ɗin ku matsa masa kuma kuka yi haka yafsahillahu lakum shine jawabu talab kuma Allah zai yalwata muku zai buɗa muku cikin rahamarsa da jin kansa da alherinsa wannan ku ya fi buɗa ɗan uwanka da kai wai za ƙilan shi zo in kun ce ku zabura za a tafi taimakon addinin Allah ko ku zabura ku je ku sallah ko ku zabura ku tafi jihadi ko ku zabura ku je zuwa ga aikin da ya dace fanshuzu Allah ce to ku zabura din sun manan shuzaha ko can da yace sun manan shuzaha sannan mu tashe ta yarfa illahu allazina amanu idan kuka yi haka Allah ya- yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani minkun daga cikin ku shine jawabin talab din wallazina utul ilma da ma'abota ilimi darajatin Allah yana ɗaukaka su daraja daraja daraja daraja za su ta promotion har alkiyama kuma a lahira ma su samu haka wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da cikakken sani da abin da kuke aikatawa na'am يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Allah ta'ala ya shiga bangare na wannan sura dangane ga ganawa da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan annabi madina kowa yana so ya ga annabi sai mutum zai ce ya rasulullah zan ganka sai a koma gefe ya bata ma awa daya sai ne ya ce zan ganka ni ma ya rasulullah sai zai shi ma ya kusan awa daya shi kuma da ba zai ce ba zai ganka ba saboda haka sai ya zama duk an bata abubuwa to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan doka ya ce ka a ƙara ganin annabi sai an kashe kuɗi da haka wanda ba da ko sisi ba ya zuwa ganin annabi Allah ya salwa aka ce sai kayi sadaka tukunna kafin ka zo ganin annabi sai ka ware wani kuɗi kayi sadaka shine sharadin zuwa ka ga annabi to wannan sai sa aka rage yawan masu zuwa aka rage ashe dama tarbiyya ake so su samu ba su ake dokar ta zarce dindindin ba su ake a samu tarbiyya a ba annabi ya huta a san lokacin da za a yi karatu da lokacin da za a huta da lokacin da kaza kaza hatta yanzu ma ya kamata a ce mun koyi irin wannan tarbiyyar tsakanin mu ɗaliban ilimi yaushe za ka wa mutum waya yaushe za ka yi masa sallama yaushe za ka zo ziyara duk ba ka'ida mutum sai ce kawai fito ka ce wani ne yake sallama an gaya ma a ce bacci yake ma wani ya ce a tashe shi ko na ce ya na buga wai ka baka dauka ba to sai an dauka dole ka san me ake yi in yana bin daki fa ko yana cin abinci ko yana sallah ko yana bacci ko ka ba uzuri to wannan ba daidai bane in ka je gidan mutum ka je a lokacin da ya dace ko ka nemi cewa ina so zan ka ziyara wani lokaci za a bani amma kai ka shirya ziyara ka ka tafi dole za ka je ka tara mutum shi ma ya shirya wani abu ya rushe nasa ya bi naka bai kyauta wa nasan ba kuma ya- ya- ya- ya yi nasa kai ko bai kyauta maka ba ya ce na je ma an wulakanta ni an ki fitowa da ana wannan ko ko na buga waya an ki dauka ko baka san dalilin da yasa ba dauka ba to duk wannan rashin tsari ne da rashin ka'ida shi yasa Allah ya fara karantar da mu'minai tsarin ganawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ayyuhan nabiyina amanu ya man amantum billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasula ya ku wadanda kuka yarda da Allah da manzonsa da ranar lahira idza najaytumur rasula in za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqatan ku fara gabatar da sadaka tukunna kafin ganawar zalika yin haka na gabatar da sadaka khairun lakum shi yafi muku alheri wa atharu shi yafi tsarki a gare ku na wato girmamawa fa in- fa in lam tajidu to wanda ba shi da kokobo fa na yin sadakar fa inna allaha ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai rahama ne ga bayinsa a ashfaqatum Allah ya ce shin kuna jin tsoron kuɗin ku za su kare da sai ya ga annabi sau biyar ya ba da dubu biyar biyar sau biyar kaga ya ba da dubu ishirin da biyar gobe sai ki zuwa ganin annabin ai Allah ya ce kuna jin tsoron kada dukiyar ku ta kare an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqatin cewa ku gabatar da sadakoki kafin ganawarku da annabi sallallahu alaihi wasallam fa iz lam taf'alu idan muku aikata ba wa taballahu alaikum to Allah ya karbi tubanku ya janye dokar an yi naskin waccan dokar faqimus salata to amma ga wasu dokokin ku dawwama a kansu faqimus salata ku ci gaba da yin sallah ku dawwama a kanta ku kyautata ta wa atuz zakata ku bada zakka wa atiullaha ku ci gaba da yawa Allah biyayya wa rasulahu ku ci gaba da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahu khabirun bima ta'maluna Allah yana da cikakken sani da abin da kuke aikatawa an ce wannan aya din sahabi ɗaya ne ya aiki da ita shi da Ali bin Abi Talib shi ne ya zo ya fara ba da sadakar yana yin aiki da ita kuma aka aka soke ma dokar cewa ba ma sai kowa ya ci gaba da yin haka ba na'am
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين nazalat fil munafiqina wannan ayoyi da aka karanto sun sauka akan munafikai allazina tawallaw yahuda wanda suke goya ma yahudanci da yahudawa baya wa naqalu ilaihim asraral mu'minina suke ɗaukan labarai da sirrin musulmi suna kaiwa maƙiyan musulunci da musulmi imamul hakim abu abdullahi ya rawaito daga abdullahi dan abbas da sanadi hasan wanda imamu ahmad da alhakim da ɗabari da sun rawaito imamu zahabi ma inganta shi cewa wata rana daga abdullahi dan abbas cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙarƙashin inuwa ta ɗaki daga cikin ɗakunansa tare da shi da wani dangazo na musulmi sai yake cewa musulmin yanzu wani mutum zai zo muku yana kallon ku da idon shaidan in ya zo ka ku ce masa ƙala sai ga mutumin ya zo yana wani zazzara ka san munafiki haka yake yana wani kallon ruduwa yana wani zazzara ido sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai me yasa kuka je can kuka ta zagi na kai da wani da wani da wani da wani kuka je kuna zagi na kuma annabi baya gurin wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ni haba ya rasulallah ni din zan zage ka haba ya rasulallah wallahi wallahi zan zage ka za wallahi wai halifuna lakum kanya kuma yake ya zagi annabi to shine Allah ya saukar da wannan yace alam tara ilal ladina tawallaw shin bakai duba ba zuwa ga wasu tawallau da suka jibinci kauman wasu mutane su ne yahudawa gabiballahu alaihim waɗanda Allah ya fushi da su ma hum minkum ba sa cikin ku muminai su munafiqai ba muminai bane wala minhum ko ba sa cikin yahuda muzazzabina bayna zalika ne wa yahlifuna alal kadhibi suna yin rantsuwa akan ƙarya ita shi kira al-yaminul gamus wa hum ya'lamuna kuma sun san ƙarya suke yi a'adda Allah lahum azaban shadida Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani innahum sa'a ma kanu ya'maluna Allah ya ce lalle su ya munana tur da abin da suka kasance suna aikatawa na munafunci al-i'tiqadi ittakhadhu aymanahum junnatan sun riki rantsa-rantsansu a matsayin garkuwa da za ta hana a kashe su fasaddu an sabilillah suka toshe mutane gabarin tafarkin Allah ba za su yi musulunci ba ko kuma suka toshe muminai gabarin jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah da yaƙarsu su kansu falahum azabun muhim to su shirya azabar wulaƙanci ta tabbata a gare su lan tuguniya anhum amwaluhum amwaluhum dukiyar da suka tara ba za ta tsina na musu komai ba wala auladuhum haka ƴaƴansu da suke ganin sun haifa ba za su tsina na musu komai ba minallahi daga wajen Allah in ya danke su ulaika masu irin wannan aqida ta munafunci ashabun nar sune ƴan wuta hum fiha khaliduna su masu dawwama ne a cikin wuta har abada yawma yab'asuhumullah ka tuna musu ranar da Allah zai tashe su jami'an gaba daya fa yahlifuna lahu su dinga rantsewa Allah shi ma kama ya halifuna lakum kamar da kuma suke rantse muku cewa ba sa zagin musulunci wa yahsabuna suna dauka annahum cewa tunda hakika sun yi rantsuwa ala shay'in kama suna kan wani abu da zai kare su a ranar alkiyama ala Allah ce ku saurara ku ji innahum tabbas su humul kazibuna su ne makaryata a duniya masu shiga wuta ranar alkiyama shi yasa ce iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari istahawaza alaihim ash-shaytanu shaidan ya yi rinjaye a kansu fa an sahun zikirallah ya mantar da su ambatan Allah ula'ika hizbu shaitan wannan su ne ƙungiya su ne bataliya su ne dandazo su ne mabiya shaidan ala ku saurara duniya ku ji inna hizbar shaitani lalle bataliya da runduna da ƙungiyar shaidan humul khasiruna su ne taɓaɓɓu asararru innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu hakika waɗanda suke sabawa Allah suke sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ula'ika fil adallina wannan suna cikin kaskantattu wulakantattu tozartattu waɗanda ba za su samu rahama ba a wajen Allah ta'ala na'am كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب فالله هم المفلحون
an yi maganganu da yawa akan wannan wannan aya wasu ce ta sauka ne akan abi ubairatu bin jarra wanda ya kashe babansa a yakin uhud da kuma sayyidina abubakar wanda ya ce wa ɗansa fito mu buga a filin daga sai da annabi ya ce matti'ina bi nafsika ya ababakarin kyale shi tukunna jiyar da mu daɗi da ranka to wani hadisi duk da shi ma bai inganta ba ko an ce ta sauka ne akan sayyidina abubakar wai an ce mahaifinsa ba kuhafa ya taɓa gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bakan magana sayyidina abubakar ya kantse shi da mali mai tsanani har sai da ya faɗi to wannan shi ma hadisin ne batulin bai inganta ba na uku an ce ta sauka ne akan abdullahi bin ubay bin salul cewa ɗansa ya zo ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa sai ya ce masa ya rasulullah rage min ruwan nan da ka sha wanda ka sa bakinka a ciki in kaiwa babana ya sha ko Allah ya tsarkake zuciyarsa daga munafunci sai da ya karɓo ruwan ya taho da shi da ya zo sai baban ya ce me wannan sai ya ce ragowar ruwan da annabi ya sha ne ya sa bakinsa na kawo maka ka sha ko Allah ya shigar da imani a cikin zuciyarka sai ya ce me yasa baka kawo fitsarin babarka ba yake ga wa dan nasa sai dan ya zo a fusace ya ce ya rasulullah ka ban dama in je in gilla kan babana ka ji maganar da ya faɗa to an faɗi wannan shi ma ba to bai inganta ba shi ma mursal ne bi kulli wahin ne wasu kuma sukan ce ya tabbata ne akan sa'ad bin abi waqas lokacin da mahaifiyarsa to sai dai wannan wannan ƙaya madina ce kisarsa kuma a maka ce sai da aka shi ma shi yasa aka ce ba shi ne dalilin saukar ba cewa sa'ad bin abi waqas lokacin da ya shiga addinin musulunci sai babarsa ta ce na daina magana da kai kuma yana tsananin mata biyayya yana ɗebo mata ruwa yana mata wanka yana mata wanki har ma ana buga misali da shi a wajen biyayya idan kana wa iyayenka biyayya sai a ce kai ka isa kai wa baba ka biyayya kamar yadda sa bin abu waqas yake babarsa da ya musulunta sai ta ce to ta daina masa magana har sai ya kafirta kuma ma ta daina cin abinci ta daina shan ruwa ta daina shiga inuwa har sai ta mutu a dinga zaginsa cewa shine wanda bakin cikinsa ya kashe babarsa sai ce babu ki ci abinci fa ki yi hakuri. saboda ba zan bar musulunci dan kin daina cin abinci ba ta ce bari mu bari mu zuba shikenan kwana ɗaya bata ci abinci ba kwana biyu bata ci abinci ba kwana uku bata ci abinci ba idan ta ya fara fari ya ga dai tsohon nan da gaske take ba za ta ci abincin ba shi ma kuma da gaske yake ba zai fita addinin musulunci ba to sai ga ba zai je hutar da ita sai zai same ta yace umma hakika na shiga musulunci da zaɓin kaina ba dole aka yi ba ko wallahi ba zan fita ba da Allah zai baki rai guda ɗari in ga suna fita ɗaya bayan ɗaya ɗaya ya fita biyu ya fita uku ya fita ana lissafawa har a zo na casa'in da tara saura ɗaya wanda kin ga in ya fita kin mutu kenan ko to akan in ban musuluncin nan ba zan bar shi ba sai dai nan ke kare gaba ɗaya amma zan miki doya zan kyautata miki tace yanzu haka al'amarin ya kai ita ai babu haka ya kai ita ba za ka fita ba ita ai ba zan fita wata ce to akan abinci to an ce akan ta wannan aya ta sauka to amma ba zai yi ba saboda wannan a Madina ne wata kisa kuma a Makka ne ma'ana duk waɗannan kisoshin da aka ba za su iya shiga cikin wannan in sun tabbata domin duk dai magana ce ta cewa mutum ya rika musuluncinsa da kyau kataballahu Allah ya rubuta a jikin lauhul mahfuz ko kataballahu Allah ya wajabta ya tabbatar kamar yace kutiba alaikum siyamu kutiba alaikum alqitalu kutiba alaikum alqisasu kataballahu la'aghlibanna kataballahu Allah ya tabbatar la'aghlibanna lalle ne ni zan wurin jayi ana ni wa rusuli da jakaduna su za su yi nasara inna Allah me yasa Allah ya faɗa haka inna Allah tabbas Allah ta'ala qawiyyun mai tsananin ƙarfi ne azizun mabuwayi ne ya buwayi kowa ba wanda ya isa ya kan masa la tajidu qauman ba za ka taɓa samun wasu mutane ba yu'minuna billahi waɗanda suke imani da Allah wal yawmil akhir suke imani da ranar lahira yuwadduna suna kuma nuna soyayyarsu man hadda Allah wa rasulahu ga wanda ya saba wa Allah da manzansa walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne suka saba Allah da manzonsa sai dai a yi mu'amala amma ba magana soyayya ta addini aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne suka bar Allah to sai dai su mu'amala da su ta haihuwa amma ba maganar soyayya ta addini aw ikhwanahum ko ƴan uwansu shaqiqai ko li abbai ko li ummai suka ce ba su da Allah su ma ba su ba su sai dai a haɗu a gaisa aw ashiratahum ko danginsu ko kabilarsu suka ce ba su ba Allah su ma su ce ba mu ba ku sai dai a haɗu a gaisa na na wato mu'amala ulaika kataba waɗanda suka yi irin wannan bajinta su ne waɗanda Allah ya rubuta fi qulubihim al-imana ya rubuta imani a cikin zuciyarsu ma'ana ba zai goge ba rubutun Allah wai sai goge to Allah ya rubuta imani a zukatan sahabbai ba wanda ya sai goge wannan imanin da suka yi da Allah wa ayyadahum kuma Allah ya karfafe su ya daɗe su bi ruhin mirhu da wani ruhi daga gare shi shine wato imani da ya sa musu wa yudkhiluhum kuma Allah yana shigar da su jannatin aljannatai ta jarimin tatal anharu wanda koramu suke gudana wanda Allah ya gaya mana hudu daga cikin su khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna ba fita har abada radiyallahu anhum kuma ƙari akan haka Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah an samu yarda daga bangare guda biyu ulaika hizbullah waɗannan su ne bataliyar Allah su ne rundunar Allah su ne ƙungiyar Allah su ne na Allah ala ku saurara duniya ku ji inna hizballah haƙiƙa bataliyar Allah rundunar Allah na Allah masu yin abin da Allah yake so masu barin abin da Allah yake so a bari kuma muflihuna su za su rabauta duniya su za su rabauta a lahira su ne masu gamawa da duniya lafiya shi sa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال مسكة شوانا آية تجربها ga abu takwas ga abu uku abu takwas wato kulin kana aba uku wa abu na uku wa ikhwanuku ga iyayenka ga ƴaƴanka ga ƴan uwanka ga matanka ga danginka ga dukiyar da baka so ta kare kasuwancin da baka so samu tasgaro da kuma gidajen da aka gina masu kawa wanda ba a san abu ta taimakon addinin Allah ce sun zama kango ko sun lalace ko ba a tare ba su suka su suka fi soyuwa a gare ku fiye da Allah da manzansa da jihadin kare addinin Allah da yada shi in haka ne fatarabbasu ba ku jira ku jira hatta ya ati Allah bi amrihi har sai Allah zai lamarin sa na kashe ku ko raba ku da duniyar wallahu la yahdi qaumal fasiqina Allah baya shirar da fasikai wanda suna ganin gaskiya su take ta da gangan to wannan shine karshen wannan sura ta suratul mujadala ko mujadila wacce take magana da abubuwan da ta kunsa abinda duk aka faɗa na dokoki a cikin wannan sura Allah ya ba mu ikon kiyayewa abinda aka faɗa na a yi a cikin wannan sura Allah ya ba mu ikon yi abinda aka faɗa na a bari Allah ya ba mu ikon bari Allah muna roƙonka ka sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu rayuwa mai amfani ka sa mu gama da duniya lafiya to wannan kwata kwata shine karshen tafsiri na wannan shekarar muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi dukkan abin da muka karanta da wanda muka fassara inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada mai tarin yawa inda muka yi kure muna fata Allah ya yafe mana Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya sa mu gama da duniya lafiya gobe za a gabatar da lacca mai taken menene taken to gobe dai ku zo ku je ta lacca mai taken da ba ga muku ba insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
duk wanda ke da wusa ko wani sako na rufi da ke zuwa yau alhamdulillah an kawo wato shukura masu arziki ga tuni da dama a wuri kuma an samu mutane cikin da sakonni da dama da su kuma da mutane aiki da sakonni ina ga lacce da za a gudu shine soyayya da mutuwa a musulunci yankwantaka da kuma soyayya a musulunci shine wato lacce da za a gudu shi a tsakanin saboda muna fata abin da muke ne akwai yake ranar da shi kowa ya sani irin shago da ake yi da kuma sha'awar a da wuri kuma a zo a ji wato sakon da za a aika ko za a watsa ko za a bayar wanda zai yi kawar din shekarar da baki daya don ƙwarai suke zama a wuraren da ake zama alhamdulillah gwargwadon hali an samu haɗin kai gwargwadon hali to kada a yamuka wannan haɗin kan da aka samu gwargwadon Allah ne muna roƙon yan uwa yadda aka saba zama a zauna a kan Allah kar a ɓata halin da ake ciki har ma yadda hali a ƙara gudun yin wannan tsarin dan tsarin baya baya kaɗan saboda akwai baki da za a yi wanda ya kamata sami a cikin tsari da nutsuwa ba kamar yadda muke zama din ba Allah sa ta shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam sai tambayi. Me wannan me wannan tambaya tana cewa mijinta ne biya mata hajji to sai Allah ya masa rasuwa cikin wannan azumi tace to shi da ta shiga ta kaba tace malama matsayin zuwan ta hajji to da ta riga ta fara aikin hajjin ne ya rasu sai ta karasa amma tunda bata fara aikin hajjin ba mijinta ya rasu gashi wata hudu za ta yi da kwana goma tana ta kaba ba za a ce ta fito daga ta kaba ta tafi aikin hajji ba sai ta siyar da kujerar watakila ma ta samu riba a aje mata kudin shekara mai zuwan Allah kai mu sai ta je wannan shine yafi sauki amma da ta riga ta hau jirgi ta tafi ta sauka a Saudiya ai ba mu ce ta dawo ba sai mu ce ki ci gaba da kiyaye ka'idodin mai ta kaba ki ƙara saki zo ki shiga ta kaba ki amma tunda ba a fara ba ai kuma ba a zo a yanke abinda Allah ya ce والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة saboda haka in baki da ciki sai kin yi wata hudu da kwana goma in kina da ciki ma sai lokacin da kika haihu sannan
malam wannan tambaya tana cewa yau shekaranta uku ba ta iya yin azumi saboda jinya ko ba ta da ikon da za ta ciyar mijinta kuma in ta masa magana sai ya ce ba shi da shi ta ce kuma iyayenta ba musulmai bane balle ta ce su ba ta ya za ta yi la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha an ce kai azumi in ba za ka iya ba ka ciyar in ba za ka iya cewa ba shikenan Allah ya yafe maka
Allah sai mu wannan tambaya yana cewa sau da yawa in an yi haihuwa sai ka ji mutane suna cewa abin da aka haifa kai wannan yaro da babansa yake kama ko ka ji baban shi ma yana cewa mahaifiyar abin da yarinyar kai wannan yarinya da ke take kama to wannan ma ya shafi zahari to idan kama din ta zama ta zahiri ce ai ba za a iya kore ta ba wannan ba zihari bane kaga cewa matarka kobo da kobo sun yi kama da babaka dan ka ce sun yi kama wannan ai ba kama ce ta zihari ba kama ce da kowa ma haka yake faɗa ba sai kai ba wannan kai naka kasadin sa su da suke larabawa kasadin su na yin haka shine su haramta matar su haramta jin daɗi da ita da sauran mu'amala ta aure to amma in kama ta zama a zahiri ai kaga wannan dan an faɗa an faɗa abin da yake waƙi'iyan yana faruwa ne ba kamanta hala akai da haram ba
wala wannan ta ce shi malayin zari ya maza ne suke kuma tawa za su yi a mace ba ta zihari shine abin da malamai suka ce duk da wasu malamai sun ce in ta yi din ba ta haramta mijinta ya zo gurinta ba amma sai ta yi kafara ita ma sai ta ciyar da miskini sittin din kuma shi mijinsa ba ba wata doka akan mijin dan kai wata mata ta je ta yi zahari ta ce ai ma zahari sai ka tafi sai na shirya to saboda haka shi miji ba ruwansa dole ita ta yi kafara shi kuma ba wai sharadi ne sai ta yi kafara sannan zai zo gurin ta ba shi ba ruwansa ita kuma za ta yi kafara wasu ka ce a kafaratul yamin za ta yi miskini goma za ta ce ko ta musu kaya goma amma dai kauli rajihi babu zihari akan mace Allah Allah saka da alkhairi sai Allah to sai maman marfi haka ne ta eh marɗi dai kasa mardi ok matan mardi maman mardi ta aiko turmin atamfa a sa asusun marayu a yi mata addu'a dubu biyar daga wasu mata su biyu suka ce a sa asusun marayu a yi musu addu'a Allah ya sa su haihu lafiya to Allah ya sa ku haihu lafiya dubu goma daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya ƙara masa buɗi a kasuwancinsa dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yawa mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta masa dubu hudu daga computer download multipurpose suka ce za su koma sabuwar kasuwa a yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka a kasuwancinsu dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu ita ma a yi mata addu'a sannan dubu ɗaya daga wani shi ma bawan Allah a yi masa addu'a dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da kuma tunkiya a yankawa marayu a yi musu miyar sallah daga matasan cikin awaki ko matasan cikin awaki na uku a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu to Allah ya biya muku bukatunku yadda kuka kawo abin da za a wa marayu miyar sallah Allah ya faranta muku rai da farin ciki haka fiye da haka dubu ashirin daga mata ma'aikatan haya court a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu dubu biyar daga wata ‘yar uwa a sa asusun marayu a mata addu'a Allah biya mata bukatunta, dubu uku da sinkin sabulu biyar daga wani bawan Allah a sa asusun marayu a masa addu'a, sai wata dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce zai fara kasuwanci a masa addu'a Allah sanya masa albarka, dubu biyu daga wani bawan Allah ya ce shekara biyu kenan baya jin daɗin harkokin kasuwancinsa. har ya zama har ya har zaman majalisin kan hanya sukan yi masa habaici wai ya shiga miss call ya ce saboda haka yana roƙon addu'a Allah ya masa buɗi ta Allah ya maka buɗi baka shiga miss call ba insha Allah za ka samu call sosai za a kira ka za ka amsa eh dubu biyu daga wani ɗan uwa a yi masa a yi waɗansa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa dubu uku daga wani ɗan uwa ya ce shi ma a yi masa addu'a wani su aka samu damar karantawa cikin tilin wanda suke ta aiko kayayyaki cewa a saka a asusun nan da ake ta ƙoƙarin wato kafa wannan ko wannan tafiyar da wannan gagarumin aiki na taimaka bayan Allah da sa musu farin ciki domin mu ma Allah ya kalle mu yaye mana tamu damuwar ya sa mana farin ciki muna tawassali muna kamun kafa muna roƙo muna magiya muna kirari muna jinjinawa muna take ga Allah subhanahu wata'ala da duk wani suna da in an kirawo shi da shi yana amsawa da duk wata sifa wacce in an siffanta shi da ita yana wato karba da duk wani suna da Allah ya saukar da wanda bai saukar ba da wanda ya sanar da annabawansa da wanda ya sanar da mala'iku da sauran bayinsa wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda ya dace da Allah ya yadda a kira shi da shi to muna tawassali da wannan gaba daya Allah subhanahu wataala ya mana rahama Allah ya ji kanmu Allah ya mana afuwa Allah ya amsa bukatunmu duka duk wanda ya rubuto wani abu da ke damunsa na damuwa Allah muna roƙonka ka yaye masa wannan damuwar wanda ya rubuto yana da wata bukata ta alheri Allah ka biya masa wannan bukata Allah ka biya masa wannan alheri waɗanda ma ba su rubuto ba suna da bukatu su ma Allah ka biya musu bukatunsu Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka da alkhairi Allah ka saukar mana da albarka a kanmu da matanmu da 'ya'yanmu da gidajenmu da kasuwanninmu da makarantunmu da nomanmu da kiwonmu da iliminmu duk gaba ɗaya Allah ka lullube mu da albarka ta sama ta ƙasa ta gaba ta yamma ta kudu ta arewa Allah ka kare mu da karewarka ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka kiyaye mu ta ko'ina daga komai da kowa Allah duk mai nufin musulunci da musulmi da mu duka da sharri Allah ka tsare mu ka kiyaye mu ka mayar masa da abunsa kansa Allah duk mai nufin alheri ga gare mu da addinin mu da al'ummar mu gaba daya Allah ka cika masa wannan nufin da wannan alkhairin Allah duk wanda wata dama da zai samu ta mulki ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta mukami wacce zai taimaki addinin Allah da bayin Allah da ita ai farin ciki da wannan dama tasa Allah ka bashi irin wannan damar Allah ka hore masa wannan damar Allah duk wanda yake burin hawa wata dama ta kuɗi ko ta mulki ko ta sarauta ko ta ilimi ko ta mukami ko ta kaki ko ta wata kujera wacce in ya same ta zai cuci addinin ka ya cuci bayanka ya kawo tsanani da wahala cikin al'umma Allah kada ka bashi wannan damar Allah in yana da ita ma ka karbe damarka Allah muna roƙonka ka zaunar da mu lafiya ka ɗauke mana duk abin da zai cuce mu addinin mu ko a musuluncin mu Allah muna tawassali gare ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al jannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أحسهم عددا وقتلهم بددا ولا تبك منهم أحدا اللهم ارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل اللهم اجعلهم كأس معقول اللهم مزقهم كل ممزق اللهم دمدمهم دمداما اللهم فعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل كما فعلت بفرعون فرعون وقومه كما فعلت بقوم نوح كما فعلت بقوم لوط وش- وقوم شعيب وقوم عاد وثمود اللهم فعل بهم كما فعلت بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين